أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi a yau muna laraba sha bakwai ga watan Ramadan, hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai, wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan shida miladiya aihuwa Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida. Muna cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma, sannan kuma muna cikin suratu Ali Imran. A jiya mun tsaya aya ta ɗari da goma sha tara. a yau kuma za mu tashi aya ta ɗari da ashirin a kan shafi na sittin da biyar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da za mu yi wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala in tamsaskum hasanatun tasu'uhum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تسبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط أجيا منكرا آية تقباتا الله سبحانه وتعالى yana hani ga masu imani su riƙi waɗansu masoya su riƙi waɗansu badaɗai waɗanda suke ɗasawa da su waɗanda suke ba muminai ba ne to dalili kuma Allah ya yi ta gaya muna illolin da yasa ya ce kada a aikata to hibbunahum wala yuhibbunakum kuna son su da alkhairi ba sa son ku da alkhairi ka ku ga duk mutumin da kake son shi da alkhairi baya son ka da alkhairi ya kamata ka ji tsoron wannan mutum sannan kuma Allah ya nuna cewa ku imanin ku imani na gaskiya ne wa tu'minuna bil kitabi kulli su kuma imanin su imani ne na ganin dama in suka ga wadda ta dace da su su dauka in suka ga wadda ba ta musu ba ba za ta dauka ba sannan kuma imanin su ba imani ne na gaskiya ba munafutancin imani ne wa idza laqukum qalu amanna don saboda ku yadda da su wa idza khalaw addu alaykum alanamina min alghayz kaga duk mutumin da yake dauke da irin waɗannan munanan ɗabi'o'i bai dace a ce ka rike shi abokinka ba bai dace ka rike shi ba abokin shawara ko wanda zaka ɗauka sirrin ka ka bashi imamu shafi'i yana cewa idza mar'u afsha sirrahu bi lisanihi wa lama alayhi ghayrahu fa huwa ahmaqu idza daqa صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق إمام الشافعي إذا المرء أفشى سره بلسانه إذا متن يتونا مكان أسيري ده حالشان شي ما أنا يفتع ما ولي سرين شي abinda asiri wajen imamu shafi'i shi ne ka bar abu cikin ranka tsakaninka da kai da Allah amma da ka gaya ma mutum ɗai mu a wajen mu sai a ce sirri bai wuce mutum biyu ko ba haka ba amma in ya kai mutum uku ya wuce sirri to a wajen imamu shafi'i rahimahullah sirri yana tsayawa ne tsakanin mutum da ubangijin shi idan mar'u afsha sirrahu bi lisanihi idan mutum ya tona ma kanshi asiri ma'ana ya furta ma wani asirinsa wala ma alaihi ghairahu sannan ya zargi wancan wanda ya gaya ma fa huwa ahmaqu imamu shafi'i ya ce wannan mutumin wawa ne bai sa abin da yake yi ba kai da ka zarge shi kai ne wawa ba kai ne ba wanda ya faɗi sirrinka ba yace idza daqa sadrul mar'i an sirri nafsihi idan wato zuciyarka ta kasa hakuri sai ta faɗi sirrinta yace to fa sadrul ladhi yustawda'u sirra adyaqu ashe zuciya wadda za a ba aron wannan sirri ita ta fi cancanta ta kasa hakuri dole to dan haka ku mu'minnai bai dace a ce sirrin ku ya tashi har ya kai ga makiyanku sannan sai Allah subhanahu wataala ya ƙara gaya muna daga cikin wato sifofin su in tamsaskum hasanatun tasuhum in kyakkyawa alhasana shine kyakkyawa in wani alkhairi ya dan shafe ku shine massa menene massa da larabci abu ya shafe ka ko ba karan ba ko dan kaɗan ya shafe ka sai a ce ya shafe ka an gane ni to ma'ana in dan wani alkhairi kaɗan ya same ku tasuhum sai ya bakanta muku da rai wa in tusibkum sayyi'atun in kuma mummuna ta shafe ku yafrahu biha sai su yi wato farin ciki da ita kaga a wajen kyakkyawa sai an ce shafa amma a wajen mummuna sai an ce abkawa domin asabahu shine abin da ya same shi gaba ɗaya halakar da shi amma an ce massahu shine abin da ya zo ya biya shi yasa ake kiran musiba musiba saboda tana rikita dan adam gaba ɗaya asabat ta haɗe komi da komi asabatkum musibatul maut fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat musiba kenan alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma massa shine abin da zai zo ya shafe ka ya wuce ina fata an fahimce ni kamar yadda zai zo cikin waɗansu ayoyi in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi shine abin da radadin shi bai tabbata to in tamsaskum hasanatun ko da ba babban alkhairi ya shafe ku ba dan kadan ta suhum sai su ji bakin ciki idan mutum yana da makiyi da yaji an ce ka samu dala goma sai dai ne ya ɓaci to ina ga an ce ka samu miliyan guda ina ga an ce ka samu miliyan goma sai ya ƙara harzuka eh mutum yana gaba da kai ta hanyar ilimi ya ji an ce ka haddace izib guda sai ran shi ya ɓaci to ina ga an ce ka haddace izib biyar ina a ce ka haddace izib goma kana neman matsayi an ce ka samu hakimi ran shi ya ɓaci ko an ce ka samu mayar ran shi ya ɓaci ina ga ka zan minister ina ga ka zan shugaban ƙasa babu kwanciyar hankali gare su shi yasa kullun dan alkhairi kaɗan in ya samu al'ummar musulmi bakin ciki su yake yi amma in musiba ta same ku sai su yi farin ciki shi yasa malaman tafsiri suka ce anan wajen alkhairi sai an ka faɗi kaɗan saboda ko ɗan kaɗan ba su son ya same ku amma da aka zo wajen sharri sai aka ce ta abka muku gaba ɗaya saboda dama jiran na suka yi a samu musiba gaba ɗaya wadda za ta zo ta ƙare da ku su huta da ku ina fata an fahimce ni shi yasa wanda yake gaba da kai musibar da yake fatan ta same ka in yaji an ce kana da gida goma guda ya kama da wuta sai ce takwana yanzu ya fara gani ko ba haka ba eh in gidajen gaba ɗaya sun ka kama da wuta ce kai da saura ta yi mata ta ta hita ɗanai ya hita shi ma ya hita da saura in yaji an ce ya ƙone sai ce kai da saura ta yi tunda yana yiwa a yi mishi magani sai ya ji an ce ya ƙone bayan ya ƙone an zo masallaci ana neman taimako a samu kuɗin da za a yi mai magani sannan lokacin na hankali shi zai kwanta ba saboda maki bai fatan hatta da kuɗin da zaka biya ma kanka magani in kana da su to shi kuma ya ce gare shi an gane wannan ko to wannan aya tana daga cikin ayoyin da ako akwai bambanci da ita da wata aya ta hanyar ma'ana kuma akwai tashabuhul alfaz shi yasa hafizin alqur'ani anan jiya na dan tafo alfaz kuma ina son wannan tsari in Allah su zamu rinka taba su saboda hafizan alqur'ani za su amfana da wannan usulubi a cikin suratul tauba akwai aya wadda take kama da wannan to amma kuma akwai inda suka bambanta inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa in tusibka hasanatun tasu'uhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw hum farihun to kaga ta an ce in tusibka ana magana ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu bada bambanci na kalmomin wato abin da ya shafi harda sannan mu zo mu bada bambanci na ma'ana an ce can in tusibka domiri ne na mutum ɗaya nan ko an ce in tamsaskum kaga nan masana kuma domiri na jam'i na sai kai hatara hasanatun hasanatun duka ɗai ne tasu'uhum tasu'uhum duka ɗai ne wa in tusibka nan ko sai an ka ce wa in tusibkum kaga nan domiri ya bambanta na domiri na wato mufrad da domiri da jam'i sayyi'atun sayyi'atun wa in tusibka musibatun can ko musibatun ne ba sayyi'atun bane ina fata an fahimce ni wa in tusibka musibatun yaqulu nan ko wa in tusibka sayyi'atun wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha kaga dole irin waɗannan kalmomin wallahi in hafizin alqur'ani har da bata zamna ba cikin waɗannan ayoyin shina cikin suratu ali imrana kaka ji ne cikin tauba wata rana shina cikin suratu tauba kaka ji ne cikin suratu ali imran amma menene bambancin ma'ana nan ana son a nuna muna alkhairi ɗan kaɗan ba su son ya same mu amma kuma can an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in tusibka musibatu in musiba ta abka ma kaga da yake shine shugaba shi ba ma hasa ba wai zancen abin gaba musiba ce suke son ta faɗo mishi gaba ɗaya ta halakar da shi kamar yadda suke fatan musiba ta faɗo muna ta halaka mu gaba ɗaya ina fata kun fahimce ni in tusibka hasanatun amma shi manzo Allah sai aka ce in alkhairi ya same ka ina fatan kuna fahimta ta kenan in alkhairi ya same ka wato shi sai an kai amfani da fi'ili na asaba wanda fi'ili ne wanda yake yana nuna abin ya game ko ina don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa samun karamin alkhairi ba ha shi duk alkhairi da zai samu mai yawa ne domin rayuwa ta ita ce rayuwar alqur'ani yana raye alqur'ani na sabka ya mutu addini ya kare sai an ce in tusibka amma ku sai an ce in tamsaska hasanatun in tamsaskum hasanatun saboda ku wani lokaci alkhairin dan kadan zai same ku lokaci mai yawa zai samu ku sannan kuma wa in tusibka musibatun in musiba ta safe ka yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallahum farihun sai su ta gudu suna farin ciki a mu dama tun tun dama mun shirya dan mun san dama wanga irin al'amura mu ba za mu yarda da su ba kuma dama ni ban jiran halaka ta zo ta same ni amma ku kuma yafrahu biha za su yi farin ciki su ji daɗi to dan Allah mutumin da anka ce in alkhairi kaɗan ya same ka zai yi bakin ciki in musiba ta kewaye ka zai yi farin ciki shin wannan mutumin abokinka ne to Allah ya faɗa mi muke jira sai Allah ce wa in tasbiru amma idan kuka yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah kenan in kuka yi haƙuri ba kowane irin haƙuri ba da yawan malamai in suka zo don fassara sai su ce aka yi haƙuri ba ya aka yi haƙuri ba a'a in aka yi haƙuri don Allah haƙuri kala-kala ne, akwai haƙuri wanda ake yi don Allah, akwai haƙuri wanda ba don Allah ake yi ba. Ina fata an fahimce ni, to nan an cewa in tasbiru, in kuka yi haƙuri, lalle haƙuri nan am ne, amma wani haƙuri ake nufi? Haƙuri don Allah, akwai mai yin haƙuri don saƙon Allah. Ina fata an fahimce ni, saƙon Allah yake yi kuma haƙuri yake yi akan saƙon Allah. Kafirai sun nace sun yi haƙuri akan kiran da aka yi musu sai sun saɓa ma Allah. Ko ba haka suka ce ba? eh wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum ku yi hankuri akan bauta ma gumakanku da kuke yi suka cewa Allah cewa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan wato a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha yayi kusa shi fadda mu daga gumakan nan namu in ba da muka yi hakuri ba muka cije muka nace kenan wa in tasbiru in kun yi haƙuri don Allah wa tattaku kuka ji tsoron Allah la yadurrukum kaiduhum shay'a wato akwai kira'a guda biyu akwai la yadurrukum kaiduhum shay'a sannan kuma akwai la yadirkum kaiduhum shay'a wato makircin su da kulle-kullen da suka yi da sharrin da suke kulla muku dare da rana ba zai cutar da ku da komai ba menene bambanci tsakanin waɗannan kira'a fi'illan duka guda biyu ne amma kuma ma'anar su ɗaya ce ƙira'a daga cikin ƙira'o'i da ta karanta la ya durrukum ina fata an fahimce ni wato ƙira'a ce ta asim asim ya karanta da wannan sannan imamu hamza ya karanta da la ya durrukum sannan kuma ibnu amir da abu ja'far sun karanta la ya durrukum kaga waɗannan guda hudu sauran kuma sun karanta la ya dirkum to in ka zo a wajen larabci waɗanda suka karanta da la ya dirkum kamar su warsh asalin wannan fi'ili dara ya diru, amma waɗannan da sun karanta la ya durrukum, wato fi'ili ne na darra ya durru, to waccan kira'a ba ta da matsala, in tasbiru sharaɗina, wa tattaku sharaɗina, la ya dirkum jawabi ne na sharaɗi, shi ko jawabi na sharaɗi a larabci sukuni gare shi. Ina fata an fahimce ni, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah sukuni an kai mafi'ilin. to a can da anka ce la yadirkum an yi mara'un sukuni to amma nan da anka ce wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum ya kamata ya zamanto la yadurrukum yahudawa masu bincike su ce kun ce cikin alkur'ani babu kuskure ga kuskure na an samu waɗansu malamai suka ce a'a shi la yadurrukum ina fata an fahimce ni suka ce wannan ba shine jawabu sharti ba domin jawabu sharti wani lokaci yana iya zamantowa jumla fi'liya wani lokaci kuma yana iya kasancewa jumla ismiya kenan in jumla ismiya ne to sai ya zamanto an yi hasfukin al'amru an gane ni wa in tasbiru wa tattaqu fal am fa amruhum la yadurrukum kaiduhum shay'a sai an ka shafe kalima ta amruhum sai an ka kawo fi'ilin wannan kuma cikin larabci akwai shi waɗansu malamai suka ce a'a irin su imamul ja'bari yace fi'ilin asalin shi sukuni ne gare shi amma kuma a larabci wani lokaci in fi'ili yana majzumi marmakon a sanya mishi wato fatha ana iya a sanya mishi dhamma misali ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi ana iya cewa man yartadid minkum an dinihi aw ta qira'a to man yartadda sai aka yi ma fi'ilin shadda aka yi tahrikin shi da fatha saboda fatha ta kasance gabanin wancan shi kuma wanga la yadurrukum saboda ra'un tana da dhamma wato dadun tana da dhamma sai aka yi tahrikin shi da dhamma yace wannan shine asalin shi wannan bayanai ne wanda suna da alaka da luga muna fadar su saboda ɗaliban ilmi yana da kyau larabcin nan kalimomin shi su ma suna ɗauke da ma'ana kuma tsarin larabci da larabci aka saukar da alkur'ani dole in kana bincike ka san irin waɗannan ina fata an fahimci ni inna allaha bima ta wato sharadi ne na cewa sharadi ne na cewa in muna son mu ci nasara akan makiyan mu ya ku yan uwa musulmi mu yi hakuri mu ji tsoron Allah Allah ya faɗi sharadi guda biyu in tasbiru wa tattaku ku yi hakuri ku ji tsoron Allah kenan yau dalilin da yasa musulmi suke cikin bala'i dalilin da yasa ana ta addu'o'i ko da mi masallacin ne haka aba ana yi ana kuka daren lailatul qadri a kwana ana addu'o'i me yasa nasara bata zo ba babu hakuri musulmi duk inda suke zamane cin juna ne ake yi zagin juna ne ake yi gigar juna ne ake yi babu hankuri da ka dauki mota kai za ka tahiya fada ne ake yi sai ka kai gida kana fada babu mutumin da zai iya wani dan uwan shi hankuri mota ta wane ta wuce segondi biyar babu ina haƙuri shike baka haƙuri da mahaifanka baka haƙuri da ƴan uwanka baka haƙuri da aikinka in ka taɓa wanga aiki kwana biyu ka gudu ka ce bai yi ka kama wanga jibi ka kama wanga ka kasa haƙuri sana'a ka kama wannan gobe ka ce ba ta yi ka kama wannan kullun ka kasa kama abu guda rashin haƙuri kenan wa tattaku babu jin tsoron Allah cikin al'amurra jin tsoron Allah ka kwatanta gaskiya shine abin da ake bukata ina masu kwatanta gaskiya cikin al'umma wane mutum ne zai kwatanta gaskiya cikin tafiyar da al'amurra babu mafi yawancin mutane sai dai ‘yan a ɓata komai in an ka wajen haɗa sai ka je mutum ya ce da ka to ka ba mutum labari ka ce mai mina na kun kai da wani sai ya ce maka ai kaza kaza mun kai sai ce to kai kai ma don kai kai gwada mai kana jin tsoron Allah ni in mutum ya min haka nan sai na rama limki biyu ga abin da an ka aikata mini ina jin tsoron Allah to waɗannan su ne dalilin da yasa ake cin nasara shi yasa Allah yake yawaita wato kawowa cikin alkur'ani cewa yin haƙuri da cin nasara da su ne ake cin nasara nan a cikin ayoyin da za su zo Allah subhanahu wata'ala zai faɗa muna bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah Allah zai kawo muku tallafi da gudunmuwa sannan annabi Yusuf alaihi salam lokacin da duk wahalar da ya sha a rayuwa ta yi a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ikon cin nasara, ya ba shi shugabanci, mi ya gaya ma ‘yan uwa ne. Falamma dakhalu alaihi, qalu ya ayyuhal aziz, massana wa ahlana dur, wa ji'na bi bida'atin muzjatin, fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina, inna Allah yajzi al-mutasaddiqin. Qala, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun? قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين كاغتي إنه يدع الأمر يكي من يتقي وند جزء الله ويصبر يهقري فإن الله لا يضيع أجر المحسنين سوني ما قد ممكن نيما da haka da mu tayi mu baka mu wahala mu rike wadanga magunguna guda biyu ba farmasi na zaka zuwa ba a baka kuma ba sai da su ne ake ba ba paracetamol bane an gane ni cikin qur'ani na suke guda biyu ne kuma ba sha za a yi ba ba rubuta maza a yi ba ga allo ka sha a'a ka gane su kai aiki da su shi ne abin da ake bukata don haka in muna son mu ci nasara wallahi sai mun kama waɗannan amma in babu wannan to babu nasara gare mu har abada sai Allah subhanahu wataala ya intikari daga waɗannan ayoyin zuwa ga wata sabuwar kissa wadda za ta zo mi Allah ya ce
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم To, wannan aya mabuɗi ne ta wata ƙissa, sannan kuma kamar ayoyi ne guda sittin waɗanda za su zo, za su yi bayani akan yaƙin Uhudu. Kuna ji ana cewa Uhudu ko yaƙin Uhudu. Uhudu wani babban dutsi ne shi na Madina har yanzu yana nan ya kai kusan kilometer ina ganin biyar tsawon shi. Ka ta yi, ka ta yi, ka ta yi, ka ta yi ya kai kilometer biyar. ina fata an fahimce ni mun taba ziyarar wannan dutsen wata rana da ni da wani abokina da naje a Madina ya dauke ni cikin mota muka yi ta tafiya muka ta kafin mu kai karshen shi mun kai minti nawa na tafiya to wannan dutsi ake ce ma Uhud to an yi yaki tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kafirai a daidai wannan dutsi shi yasa ake kiran shi yakin Uhud kamar da ake cewa yakin Badar wani wuri ne ake kira Badar shi ba wannan ba dutsi bane wata wani rahi ne ko kuma wata rijiya ce to wannan wurin ana kiran shi Badar sai aka yaki a wannan wuri sai ana cewa yakin Badar to wannan kissa ayoyi guda 60 ko ko 59 akan sabani tsakankanin malamai da za su zo kan bayani kan wannan yaki to sai Allah yana son ya bamu wannan kissa duk abin da a cikin ta wa'azuzzuka ne na mutane da suka gabace mu dan mu dauke su mu asu da su yakin Uhud menene dalilin da yasa yakin Uhud ya faru shine cewa an yi yakin Badar yakin Badar kuma da aka yi shi an yi shi ne sha bakwai ga watan Ramadan, sahabbai suna cikin jin kishirwa, to shi kenan an karɓe dukiyar musulmi da take a Makka. Ana fahimta ta, in kace ka musulunta sai a amshe maka dukiya, in kace ka musulunta sai a amshe ma mata, uba ya ce sai ka saka mai ƴatai, ko ba haka ba, mai gidanka ya kore ka, ana so su zama akan kafirci, in ma kana da kuɗi a karɓe. irin su suhaibun rumi lokacin da ya ce zai yin hijira babban miliyardar ne a makka sai mutanen makka suka ji labarin zai yin hijira sai suka tare shi suka ce kai bako lokacin da ka zo kai ba dan makka bane da ka zo da kayanka ga kai ka zo ko ba haka ba to yanzu kayi arziki kuma kana son ka bar addinin kakakin nan mu dukiya ga tamu ci in kana so ka dawo cikin garin makka ka zauna mu barka da dukiyar nan in ba ka so kana son ka tahi madina ka shiga wani addini addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka ba mu dukiya ka tafi tunda kuɗin mu na zaka taya ka kai a yaƙe mu da su yace in ni ba ku dukiya kuna bari na in tahi madina suka ce eh yace na ba ku wannan dukiya gaba ɗaya na tafi aka yau faɗa mai wanda ga irin wanka ko miliyan guda gare ka an ka ce ka bada shi a barka da addinin musulunci sai ka ji ce kai ni addinin musuluncin nan nama kahirci miliyon guda babban miliyardayar yana daga cikin manya manyan yan kasuwa na makka addinin nan mutanen da suka taimake shi ba ba hakan ga bane addini ya iso gare ka ana sallah ina fata an fice ni to bayan an karbe dukiyar musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana can wato a Madina sai aka yi izini yanzu cewa tunda an zalunce su su yaƙi waɗanda suka yaƙe su ko ba haka ba to sai suka ji labarin Abu Sufyan Abu Sufyan yana daga cikin shugabannin ne na Makka ya tafi Sham ya taho da kaya na kasuwanci ayari na fatake ya zo sun ɗauko hanya za su je sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari sai aka aika a je a kamo waɗannan mutanen tunda ayari yan kasuwa ai ba wasu makamai gare su ba ba yaki suka zo ba amma a karɓe dukiyarsu to da aka je a karɓi dukiyarsu dama Allah ya ba su uzini uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin to su ko quraishawa sai suka ji labarin za a tare kayan su kaga wannan ba ta da kyau ko ba kana bane kuɗi an ce abokan rayuwa ne yanzu wani da kuɗi ne sun kare mutuwa zai bai iya rayuwa sai akwai kuɗi ko ba kan bane eh shikenan bale wannan lokaci da muke ciki wanda dukiya ta zama to ita ce ma dan adam eh ki ne riya ki na riya ne riya duk wanda bai da komai ba kowa bane haka ne yanzu ake rayuwar danka ba zai respectan ka ba sai kana da dukiya sai suka je su kare dukiyarsu sai suka dauko abin da ya kai mutum dubu suka taso suka zo su kare dukiyarsu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai tarewa to yanzu da aka yi wannan hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bi gaba ta karkashi ta kusa su ko sai suka bi gaba ta nesa ashe Abu Sufyan ya samu labari sai ya bi waccan hanya su ko suka bi wagga hanya su ko Quraishawa sai suka bi hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyu ana tafi ana tafi ana tafi dama Allah ya musu alƙawalin sai sun samu ɗaya daga cikin wannan jama'a ko dai su samu ayari na fatake ko su samu wancan ayari na wato Quraishawa za a yaki dan Allah ya gaya musu wa idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifataini annaha lakum Allah ya muku alƙawarin ihda ta'ifataini Allah ce wa tawadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum kuna son wadda ba ta da kaya wa ana menene ake nufi wadda ba ta da kaya kun san kaya suka ta kai kuna son waɗanda ba su rike da makamai su zamanto su ne naku amma ba haka Allah ke so ba wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimati shi ko Allah da son ya tabbatar da gaskiya da kalimominsa da alƙawarinsa wa yaqta adabir al-kafirin ya yanke bayan kafirai ya halakar da su a ana na ana dibin za a kama wadancan sai Abu Sufyan ya tsere ko da aka zo sai aka yi karab ga musulmi ga kuma wa ga kuma kafirai dama sun tayi da niyyar su zo su wato su tseratar da dukiyarsu kuma su kashe musulmi kuma su yi alfahari an fita da mata an je za a sha giya a ji daɗi ana wasa kharaju batsaran wari a annas kharaju min diyarihim batsaran wari a annas dama sun hita don girman kai ba wanda ya kai gare mu ba wanda ya isa ana wake wake ana jin daɗi waccan ta tsira sai ga su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bu su yi alƙawalin za a haɗu ba Allah ce shi na ya haɗa wannan to yanzu da aka zo musulmi adadin su bai wuce ɗari uku da goma sha shida ba ko da goma sha uku shi ko adadin kafirai ya kai dubu sannan musulmi ba su da makamai irin nasu don su sun shiryo ma yaƙi su ko waɗanda sun shiryo su kama mi su kama wannan wannan tawaga ta ayari su karɓe dukiya nan aka zo aka caɓa yaƙi ya kai inda za a yi yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi adadin kafirai gashi da yawa ga su da makamai ga su sun shirya ga mu ko ba mu shirya ba shikenan sai Allah subhanahu wataala ya umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki ƙasa ya watsa saboda hankalin shi ya tashi an yi mai gado inda yake zauna yana addu'a yanzu wannan wuri a ƙasar Saudiya akwai masallacin Juma'a da aka yi a wannan wurin suna ne Masjidul Arish masallacin gado ba gadon kowa da kowa ba an gane ni gadon da aka azama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hutawa yana addu'a Allah ce ibi ƙasa ka watsa ko da ko ibi ƙasa ya watsa Allah subhanahu wataala ya sa duk wannan ƙasa ta shiga cikin idanun kafirai wannan yasa aka ci nasara aka so aka turo mala'iku suka taimake su aka karkashe kafirai aka karkashe manya-manyan kafirai Abu Jahal ta nan ya tafi irin su Utba ibn Rabi'a shi ma nan ya tafi baban Hind aka karkashe manyan su suka yi gudu aka kashe mutum 70 saura sun ka diba cikin takari sun ka dar mazani kun saba nake dar mazani ko in an ce namiji ya dar mazani ana ya ruga da gudu ko ba haka ba to wannan yakin bayan an yi shi ayari ya tsira amma jama'a su bata tsira ba to tserewar wannan ayari kaga shine an musabbabi na wannan yaki ina fata kun fahimta to da aka je aka karkashe manyan dukiyar da akwai sai waɗanda suka tayi aka kai kashe uwayensu ba su taba kodala ba suka ce to yanzu abin da ya kamata wannan duka dukiyar gaba ɗaya a sayar da ita a juya da ita shekara ɗaya a samu kuɗi masu yawa a tar da kabiloli da mutane a je a iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina a rama abin da ya aikata to wannan shine musabbabin wannan yaki na Uhud kenan sababi na farko kafirci da musulunci domin abin da yasa aka rarraba shine musulunci da kafirci sababi na biyu shine an tsaye a tare ayarin su amma ba a tare shi ba an samu an karkashe manyan su wannan abin yayi musu ciyo to wannan shi yasa suka zo su nemi fansa har daga cikin su lokacin da za a yi yaki za mu zo bayani yana cewa aina Muhammad kafirai suna cewa aina Muhammad kaji wani ya ce la najautu in naja ya ce ban watan in tsira in ya tsira haka kafirai suke faɗa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin Qurayshawa sun shirya dama ko da ya samu labari akwai mutane Makka masu imani waɗanda suna kawo labarai Abbas baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin wan mahaifin shi ya samu labarin Qurayshawa za su zo sai rubuta takarda ya gaya mai yace ga sunanta shi aka ba mutum mai sauri wancan lokaci babu jirgin sama babu mota babu train babu komai sai doki aka samu mutane masu gaugawa wanda suka san hanya cikin kwana uku ta ta wajen kilomitar ɗari biyar ya je ya kai wannan takarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin lalle ga sunan tafi suna tafi suna tafi sun kai su dubu uku an shiryo za a ɗaukar fansa daga cikinsu dama kala uku suke akwai sojoji waɗanda an na sama in an ce na sama ba masu yakin sama ba waɗanda za su hau saman dawakai ina fata an fahimce ni sannan akwai tawaga ta ƙasa waɗanda su ko yakin ƙasa za su yi sannan kuma akwai tawaga ta mahalba waɗanda za su yin halbi haka aka kakarsa su shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya kakasa jama'a tai to da aka zo suna tafe suna tafe suna tafe manzo Allah yana da labari dama akwai mutane sama hanya suna ta cewa sun kawo wuri kaza sai da suka kawo dab da garin Madina sai suka tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shawara da ya ji labari yayi sallar la'asar akwai wani mutum wanda ya rasu yayi mishi sallah wanda kabila ce ana ce mata bani najjar ɗaya daga cikin su ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar la'asar yayi mishi sallah ta mutuwa mutumin ya mutu sannan yayi sallar la'asar zai fita Uhud kafin ya fita ya yi shawara ba ɗauka na ya kai ba shi ya kai ƙarshe ba a yin shawara da kowa a'a Allah ce ya yi shawara kuma shi yana aiki da umarnin Ubangiji ba irin ka bane mai ƙetare iyaka ka ce kai kai babu wanda isa ya gaya maka ko ba ka ba Allah ce wa shawirhum fil amr kai shawara da su kuma yana shawara da sabon shi yace shin tsayawa zamu yi ko fita zamu yi waɗansu suka ce a tsaya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ayin shi na farko shine mu tsaya cikin Madina in sun shigo mata suna can sama akai mata saman gidaje maza kuma su tsaya kaga ba su san gari ba yana yiwa mutum shigo cikin tsatsagiya bai da labari a halbe shi yana yiwa sai mutum ya ka bakin kofar gidanka ka bude kofa bayan ya wuce ka fille bai kai ita ce shawarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban munafikai ibnu ubayy ibnu salul abdullahi ibnu ubayy ibnu salul shi ma wannan shawarar shi ce a zamna amma shi da yace a zauna gida ba wai don shi na ganin shawara ce ta kwarai ba a'a yana ganin za a iske musulmi a yi musu wulakanci a karkashe su a gida sauran waɗanda sun kai saura su taimaka a kashe su kuma ba a iya gane mai gaskiya da mara gaskiya in ba a fita ga fili ba tunda in kana cikin gidanka in kafirai sun ka zo su da su yi imani ba ba sai shi kunci ne tare da mata sai ba komi bai yace a fita bayan an yi wannan shawara daga baya mafi yawa daga cikin sahabbai suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawara a fita karshe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza shawara ya dauki shawarar su ka gani ya aje shi da annabi annabi da kai ne ya aji shawara ta ya ɗauki ta waɗansu kai ko wahayi ga sabka gare shi kai ko ka ce ba a baka shawara ba a isa ba shi yasa duk shugaban da bai karɓar shawara wallahi ya halaka duk mutumin da bai karɓar shawara ya halaka suna cewa mai yin shawara bai taɓa yin hasara ba sai dai asiri ne abba koyuwa in ka ba da shawara wannan wato mutumin da yake da hankali me yasa turawa suka cire muna in ka ba mutum goma shawara suka baka shawara ka haɗa ta da hankalinka ka ƙara ilimi amma in kan rike ra'ayinka in kuskure na ka halaka shi yasa kuke ganin turawa ana assemblée nationale manya manyan mutane ba ilimta ne ake nema waɗanda za su faɗi ya al'umma za ta tsira amma muna da assemblée amma ana shawara da ita a'a abinda suka ga dama suke aikatawa ba tsayawa za a iya a ilmance ba a kawo specialist su ba da shawara kawai abinda aka ga dama da ake ɗauka ana aiki da abu biyu ne majorité minorité shikenan sai fini su kwatan sai an yi ircit an kawo an yi bincike an ga abin da ya kawo sannan a zo a kawo mi zai kai ƙasa gaba shi ne abin da ake biɗa ba abin da zai kai wane gaba ba a'a jama'a gaba ɗai a gudu tare a tsira tare da aka ba da shawarar cewa a fita ƙarshe ne jawon jama'a sun yarda wannan ra'ayin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wannan ra'ayi kuma tun da ya ɗauki wannan ra'ayi wahayi bai ce mai ba dole sai an tsaya babu wata matsala dama abinda ba a ɗauka shawara abinda akwai nassi in an ce Allah ya ce to nan babu shawara kowa in an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a shawara da kowa amma abinda babu nasi karara to sai a yi shawara a ga menene ya kamata a yi yaddar musulkin shi an ce da Abubakar da Aliyu suka zo suka daura mai sulke na yaki guda biyu za a fita wajen yaki kaji shugaba ba labewa da shi shi tura tsiyan mutane cikin halaka ba da kanshi yake fita wajen yaki to yanzu manzo Allah sallam ya shirya sai waɗansu daga cikin mutane ya fito bakin kofa da kayan yaki da sulke shi da komai suka ce wasu suka ce ku kyauta ba kun ga wannan ba ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne na farko ba kinan kun ga mun mun sanya shi zan yin abin da bai dace ba kuma bai dace a ce mu mu cilistar da annabi wani aiki ba ko da suka zo suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yanzu dai mun bar al'amari gare ka in ma kana so a zauna dai kana a zauna a zauna cikin gari su shigo duk abin da za a yi ayi gumurzun da za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai yiwa ga wani annabi ya ɗaura kayan yaƙi sannan shi cire su wannan abu da ba zai taɓa yiwa ba. Bai yiwa ga wani annabi ya ɗaura kayan yaƙi sannan ya cire su wannan ba za ta taɓa yiwa ba. To mu ko ha sai ka ji mutum ya ce sai an yi kaza wallahi. Ƙarshe kuma ka iske komi ba a yi. shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi inda basu tare ba yadda za a yi akai wato daidai dutsen Uhud sai ya samu ya dauki wata hanya ya kai daidai inda ya shirya yanzu aka zo ana kallon juna daga nesa dare yayi kafin safiya kowa ya tsara tawaga ta irin yadda za a yaki ita waccan tawaga Abu Sufyan shine shugaba gaba ɗaya kwata-kwata amma Khalid ibn Walid shi an ka ba jagorancin waɗanda a saman dawakai akwai guda daga cikin kafirai shi aka ba damar waɗanda za su yi halbi shi kuma zuwa Allah shi ma ya karkasa tashi mahalba ya kai su ga wani dutse yana nan kusan dutsen Uhud ya kai su nan ya ce to ku tsaya a nan ya karkasa su ya ce musu duk yadda kun kaga mun ci nasara duk yadda kuka ga an ci nasara akan mu kada ku sabko duk yadda kuka ga mun ci nasara kafirai sun gudu kada ku sabko duk yadda kuka ga an karkashe mu kada ku sabko magana ta kare ko bata kare ba an ka sa shugabansu Abdullahi ibn Jubair magana ta kare aka zo aka tsara dama kuma Allah ya yi alƙawalin tabbas musulmi sun za su ci nasara aka zo aka fara yaki ana fito da ɗai ɗai ɗai ɗai har yaki ya kace mu ana bugawa ana bugawa dama su waɗanda a sama abin da yasa aka ce musu su tsaya a sama meye dalili saboda kada kafirai su fito ta baya wanda a sama yana gani kaga sun ce kewayewa za su yi sun ga za a halbe su amma yanzu ana bugawa ku ba ku tare wannan dutsi ba in aka fito ta baya za a sanya ku tsakiya halaka ta ci muku ba ci muku ba shine dalilin da yasa aka ce kada su motsa yanzu da aka fara yaki aka fara yaki aka fara yaki aka fara yaki shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya muna ga yadda lamari ya kasance wa iz gadauta lokacin da ka fita shine gadauta domin mafi yawancin littattafan sira sun nuna bayan sallar la'asar ne manzo Allah sallallahu alaihi ya fita ba da safe ba ko kuma in mun dauki lafazin wa iz gadauta ka fita da safe amma mafi yawanci wato gada ana nuhin fita ko da yaushe ko ko kawaye gari cikin wani al'amari amma kuma wallahu a'lam wa iz gadauta min ahlika lokacin da ka fita daga iyalinka ka bar su tubawwi'ul mu'minina kana azamu minnai shine bawwa'a asalin wato ba'a yabu'u shine raja'a da larabci in an ce ba'a yabu'u ya dawo faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ba'u bi ghadabin min Allah amma in an ka ce bawwa'a an yi ta'addin shi ne da alhamza shine a aje mutum a wani matsayi matsayi na wuri ko ko matsayi na ɗaukaka ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ina fata an fince ni to bawwa to bawwi'ul mu'minina kana karkasa mu'minne kana gwada musu maqa'ida wuraren zama jam'i ne na al-maq'ad ismul makan amma ba ana nuhin wurin da za su zauna ba a ci abinci a'a matsayinsu ina fatan ku fahimce ni kamar wurin da za su lazimta domin in ka zamna ga wuri ka lazimce shi na Allah ba shi na nuna ayi zamne ba ratata da cinadu a'a wurin da ya kamata su lazimta kamar yadda mai zama yake lazimta wuri shi yasa Allah ya sanya musu aljanna suna maq'ad wurin zama matabbata innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir lil qital don saboda ayaka wallahu Allah sami'un mai jina ga dukkan abin da ake faɗa alimun kuma masani na ya san ya kowa kenan ko shi zai datar da wanda yake mai imani bisa ga abin da ya dace waɗanda ba su da imani kuma Allah ba zai datar da su ba sai Allah ce iz hamma ta'ifatani minkum إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله ce إذ هم الطائفتان lokacin da jama'a guda biyu shine ta'ifatani an ce ta'ifa jama'a ta'ifatani guda biyu minkum lokacin da suka yi guri ko suka so suka kulla niyya watsammi ta'ifatani ne kaga ba za ka san su ba sai ka san tafsiri sai ka binciki littattafan hadisi sai ka sai ka binciki littattafan sira amma in ka tambayi dan kalaka to ta'ifatani jama'a guda biyu waye su bai san su ba don ta'ifatani Allah ce waɗannan ta'ifatani sune banu salama da banu harisa ina fata an fahimce ni sune janah al-askar in an ce janah shine mi fika fike ko to janah al-askar su ne dama da hagu suke tsaye ina fata an fahimce ni tunda sojoji ana karkasa su gida biyar ne runduna wadda ta kai runduna gida biyar take karkasuwa ta gaba wadda a ta tsakiya wadda za ta kai hari ta dama da ta hagu wadda za su bada kariya ta baya wadda za ta bada kariya baya ta tsakiya wadda take bada umarni haka ne ake kasa duk runduna ta duniya wadda take ta kasa ce to su waɗannan su ne janahal askar hammat sun so an tafshala su raggonce kenan tajbuna anil qital wa tarji'a sun so su dawo me yasa suka zo su dawo lamma raja'a abdullahi ibnu ubay abdullahi ibnu ubay ya dawo lokacin da an kake daukar shawara tai sai ce a yanzu ni haka za a yi mini in ba da shawara yanzu kuma muhammadu ya saba mashi ya saba ma shawara ta to sai yaga in bai fita ba in ya ga dama yana yin zama dai da yawa daga cikin mutane suka ce a'a abin da yasa ya fita da farko dan kada a gane shi ba haka nan bane dama bai da niyya amma akwai wani sharri wanda a cikin ran shi wanda shi yake son yi shi yasa lokacin da zai dawo sai ya ce ma ƴan uwa tai alama naqtul anfusana wa auladana dan me za mu zo mu zo mu kashe kanmu da ƴaƴanmu da banza wani mutum bako ya taho kawai shi zo ya samu cikin wani addini a zo ga ƴan uwate sun taho marmakon mu bar shi da shi da ƴan uwate ayi abin da za a yi kawai mu zo mu bada kanmu a halaka saboda wani mu bada ƴaƴanmu a kashe saboda wani ba mu yin wannan aiki ina fata kun fahimce ni akwai baban Jabir yayi musu magana lokacin da za su dawo yace unshidukumullahu unshidukumullahu fi nabiyyikum ina muku magiya ina gama ku da Allah ku ji tsoron Allah game da al'amarin annabinku wa anfusakum da kawunanku sai suka ce launa alamu qitalan lattaba'nakum suka ce kai mu inda mun iya yaki da za mu je mu yaki ta kuma mu ba iya yaki ba to ba ku iya yaki ba kuka fita niyya tai abin da yasa ya fita an fita mutun dubu an gane ni faraja bi sulusai bi sulusil jalsh sai ya dawo da kashi ɗaya bisa ga uku na jama'a abin nufi abin da yake so sai da ya bari musulmi suna ganin akwai mutum dubu su ko Quraysh wato Qurayshawa ko kuma mutanen Makka su dubu uku kaga dai yanzu an san ko da nawa zauza abu ga ko eh da dubu da dubu uku ne sai ya ja ɗari uku kuma bayan maki na ganin maki bai kawo matsala ba don Allah inda ya yi zama ne gida ba ba bai yi zama alkhairi ba to shi yasa kullum ka gode ma Allah in Allah ya gwada ma makiyinka kafin ka nemi taimako gare shi saboda in baka san mutum makiyinka bane nan ne za a nema a kashe ka je ka nemi kariya kuma nan shi zai gudun ka kaga inda gida ya zama ne an san da mutum 700 aka fita amma yanzu ga makiya an shirya kuma ya ja mutum 300 kaga duk mutumin da imanin shi bai da karfi ya da cikin matsala ya kada al'umma cikin matsala shi yasa sharrin munafiqai yawa gare shi sai mutum shi rungume kai ce ma shi na kaurarka amma ƙarya in ya samu dama halaka ka da shi za a halaka ka to yanzu da ya koma da waɗannan mutane waɗannan banu salama da banu harisa sai suka ji tsoro sai suka ga dubu uku ina za mu tunkara su da muna ganin mu dubu na yalla duk mutum guda mutum uku yanzu kuma an ƙara jayewa kenan waɗannan mutane su za su nasara akan mu amma daga baya Allah subhanahu wata'ala sai ya tabbatar da su Jabir yake cewa mu banu salama da banu harisa cikin mu wannan aya ta sabka an ce mun so mu ragwance amma ban ji bakin ciki ba don Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah shi ne majibincin lamarin mu to kenan ko da haka ban jin bakin ciki don an ce musu mu ragwance to lokacin nan sai Allah subhanahu wataala ce wa ala Allah ga Allah ne kuna fahimta ta falyatawakkalul mu'minun masu imani suke dogara marmakon a ce wato almu'minuna yatawakkaluna ala Allah amma saboda a nuna mai imani bai dogara ga kowa in ba ga Allah ba shi sa an ka gabatar da sunan Allah at-taqdim huna yufidul hasr wa ala Allah ga Allah ne kadai falyatawakkalil mu'minun mu'minnai suke dogaro ko ku dogara ya ku mu'minnai ina fata an fahimce ni to tunda an dogara ga Allah magana ta riga ta kare ba za a dogara ga wani ba amma ku yi hankali wa alallahi in za mu fassara shi da Hausa eh sai a ce saman Allah ko ba kana bane ban sani ba da zamanci in za a fassara a ce wa alallahi falyatawakkalil mu'minun ana cewa bisa ga Allah za su dogara eh sama sama ubangiji ko eh abon ko abon ai shine sama to akwai wani abu sama Allah la hadha tafsiru khata la yajuzu al-istila'u 'ala Allah haqiqatan wala majazan bai halatta ba a ce wani abu na sama Allah ko haqiqa ko ko cikin hankali Allah shi adda'ulul mutlaq da haka kuskure ne kace an dogara sama Allah an dogara ga Allah kun gane Allah ya gane da mu sai Allah ce walaqad nasarakumullah ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون Allah subhanahu wa ta'ala yana tunatar da muminai, walaƙad nasarakumullah, haƙiƙa Allah ya taimake ku, bi badrin a can badr, alba'u wannan zarfiya ce, wato in an ka kawo ba'un tana nuhin wannan wurin, to bi badrin a can badr, can wancan fili wanda aka yi yaƙi, wa antum azilla alhali kuna kaskantattu in za mu fassara wannan kalima ta azilla, kuna kaskantattu amma malamai suka ce ba a siffanta mumini da kaskanci mumini ko da yaushe ana siffanta shi da izza ko shi na da ƙarfin makamai ko bai da ƙarfin makamai yanzu turawa su suke da ƙarfin makamai amma mu muke saman su don mu an rike da gaskiya su an rike da ƙarya walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamun man kana yuridu al'izza falillahi al'izzatu jami'a to tun daga hannun Allah take wa yake ba ita mu'mine yake ba masoyin shi da haka ba za a siffanta muminni ba azilla a ce musu kaskantattu amma kalima ta azilla tana iya zakkuwa da ma'anan masu rauni masu tausayawa to in an fassara ta da wannan yana yiwa domin Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna tace azillatin alal mu'minin kaga nan adilla ba nan kaskanci ba masu sauƙaƙa ma ƴan uwansu masu son su masu son su da alkhairi shine azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im to kaga dai nan azilla ba ana nufin kaskanci ba ana nufin kuna da rauni rauni a badr rauni na makamai rauni na adadi an fi ku yawa an fi ku makamai an fi ku shiri an fi ku tattale amma nasarakumullahu sai Allah ya taimake ku kenan a yanzu da kuke kuna da labarin yakin kuma kun yi tattalin kun yi tattalin makamai yanzu ne kuke da sa'at samun nasara in kun tsaya kun yi gaskiya Allah ce to fattaqullaha a waji tsoron Allah da waccan nasara da ya basuwa la'allakum tashkurun dan ku gode ma Allah mai tsoron Allah shi yake gode ma Allah mai gode ma Allah yana tsoron Allah amma wato mutanen da ba su jin tsoron Allah ba su gode ma Allah shi yasa kafin rai duk ni'imar da Allah ya musu ba su gode ma Allah subhanahu wataala in suna cikin matsala su bata rai in suka samu biyan bukata su ce dubara su ci haka Allah ya ce wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu ash-sharru kana ya'usa idan aka yi mai ni'ima sai ya manta da Allah ya fara kiran shi tunanin shi ne da dubara sai da karfi dai yanzu duk tunanin turawa ba Allah bane ya ba su iko dubara su ce paske su ba su kwana muna kwana suna reshar suna kokari abinda a tunanin su kenan ina fata mun fahimci shi yasa in baka da imani ba za ka gode ma Allah ba amma mai imani duk lokacin da Allah mai ni'ima sai ya gode ma Allah bai cewa dubara sai ta da wayo ne bayi na Allah kullun in Allah ya musu ni'ima ga Allah suke mayar da ita annabi Sulaiman da ya gani ima Allah sai ya maida ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lokacin da annabi Sulaiman yake son a kawo mai gado, an yi jayayya ko? Ƙala ifritun min aljinni ana ati ka bihi qabla an taquma min maqamik. Ko ba ka bai ce, kafin ka tashi daga aiki dai yanzu, kafin ka tashi ina kawo mashi. Wadansu suka ce a kafin ka tashi tsaye ka zauna. Duk dai shine maqam tsayuwarka. Yana ɗaukar wannan yana ɗaukar wancan amma mu san wanne ne ba. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك yace ni ina kama shi kayan kai kifta da idanu ya karanta addu'a shi na wata suka ce ismullahi al'azam yanzu mutane suna nan da shi wai wasu za a baka ismullahi al'azam duk abin da kake so yana zuwa imani na gare shi falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur ko da ya addu'a sai ga gadon kaf qala ce hada min fadli rabbi wannan fadala ce ta ubangiji na amma Allah yayi min haka li yabluwani don ya jarrabe ni a ashkuru shin zan gode mishi am akfur ko zan kafirce mishi annabi suleiman kaza da yake faɗa ka samu mulki irin na annabi suleiman ka samu wadata irin ta annabi suleiman to dan haka a ji tsoron Allah dan a gode mishi in ba ka jin tsoron Allah ba za ka gode mai ba godiya Allah shine kai tsaitsayin daka in ko ka gode ma Allah za a ƙara maka Allah yana tuna musu ne can na taimake ku yanzu ma in kun gode mini kun yi mini da'a to za ku ci nasara la in shakartum لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد سألت إذ تقول للمؤمنين
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم ويأتوكم من فورهم هذا هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين Allah ce iz taqulu lil mu'minin lokacin da kake ce ma mu'minnai waɗanda suka yi imani da kai suka ba da gaskiya alan yakfiyakum shin bai ishe ku ba ko ba zai ishe ku ba an yumiddakum rabbukum ubangijinku ya taimake ku ya ƙara muku dadi na wata runduna bi salasati alafin minal mala'ikati munzalin ko kuma bi salasati alafin minal mala'ikati munazzalin da mala'ika dubu uku waɗanda za su sauka, in an ce munzaliyin ƙira'a ce ta jamhur, in an ce munazzaliyin ƙira'a ce ta Ibnu Amir, fi'ilin ya bambanta, munzali na waɗanda za a sabkar da su, min anzala yunzilu inzalan, fa huwa munzal wa hum munzali. Amma an ka ce munazzalin daga fi'ili ne na nazzala, yunazzilu, tanzilan, ana nufin za a sabkar da su ɗai bayan ɗaya. shi wato nazzala yana nufin abin zai sabka kaɗan kaɗan ba lokaci guda za su sabko ba wancan kuma yana nufin sun sabko lokaci guda amma kenan na farko yana sabka ana sabka ana sabka bayan sun sabka munzalina lokacin da suke sabka munazzalina halin sabkarsu da ƙare sabkarsu shin bai ishe ku ba bala alati a'a in tasbiru har dai in kuka yi haƙuri kun jiya wa tattaku kuka ji tsoron Allah ana magana da sahabbai wa yatukum suka zo muku min faurihim haza yanzu yanzu shine min faurihim in an ce fauran da gaugawa ta samo asali daga as-sur'a ko al-harara shine al-fawr al-fawr shine gaugawa amma asalin shi zahiri abinda adda zahi gudu ne akai nan da nan ake bari dai ina fata mun fahimce ni ina fata an fahimce ni shine Allah subhanahu wataala ce wa hiya tafur tana tafarfasa zahi to abinda yake da zafi yana da sauri yana da gaugawa shine tafur daga nan aka samu furno furn turawa suka ɗauke daga larabci suka kai maka suka ce furno ina ba ta mu fahimce ni to min faurihim da gaugawa wa ya'tukum sun zo muku waɗansu malamai suka ce nan wa ya'tu domiri yana komawa zuwa ga kafirai in sun zo muku waɗansu malamai suka ce a'a wa ya'tukum in su mala'ikun ko ko ku ne kuka so kenan harka guda biyu ce ko dai a ce domiri ne na masu imani ko ku a ce domiri ne na kafirai amma dai a ɗauki cewa domiri ne na kafirai shine mafi zama kusa don an ce wa ya tukum in sun zo muku amma kuma wadansu malamai suka ce a'a in tasbiru kuka yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wa ya tukum kuka zo da gaugawa kuka zo mu kafirai min faurihim haza yanzu yanzu nan yumdidukum rabbukum ubangijinku zai taimake ku bi khamsati alafin minal mala'ika da mala'ika dubu biyar musawwimin ko kuma musawwamina kira'a ne guda biyu in an ce wato musawwimina ita ce kira'a ta jabhur in an ce musawwamina kaga ibnu kasir da abu amr da asim da yaqub su sun karanta musawwimina su ko wadancan sun karanta musawwamina ya ko wawun ko ai mata fatha ko ai mata kasra menene to wannan musawwamina ismul maf'ul ne waɗanda aka sanya ma alama domin daga asima ne in an ce musawwimina waɗanda suka sanya alama shine waɗansu malamai suka fassara wannan alama da rawani suka ce suna asabke da rawani ba rawani ne ake ce ba wato musawwimi da ba a'a shi alama ce amma rawani suna ne al'amama an gane wannan amma suna ganin alamar da suke dauke da ita ita ce rawani abin da wasu malamai suka faɗa kenan to menene bambanci tsakanin qira'atin shin magana ta ci karo da juna a'a da Allah ce musawwamina waɗanda za a sanya ma alama domin Allah ya ba su umurnin su sanya wannan alama amma da yace musawwimina an kalli lokacin da suke sanya wannan alama da Allah ya ba su izini kenan su an kalli lokacin da suke aiki an ba su umurni sun zama maf'ulun bihi an kalli lokacin da suke aikatawa sun zama tofa aiki dole na irin waɗannan mas'al ka san su sai Allah ce to wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan taimako ba almafumin wato wato me yake suna al-imdad kenan taimakon da za a yi muku illa bushra lakum sai dan ya zamanto bushara gare ku wali tatma'inna qulubukum bih saboda kuma zukatan ku su samu natsuwa waman nasru illa min indillah taimako da nasara bata kasance ba illa min indillahi sai daga wajen Allah subhanahu wataala al-aziz shine mabuwayi babu abin da yafi karfi dai in ka gaba ai ba lokacin yi ne abban ba alhakim gwanina bayyin abu sai lokacin yin shi yayi ina fata abinci gakka ga an kashe annabawa kace a to wai su ba kira nan suke ba su ga da'awa ba to shi ko Allah al-azizu na babu abin da ya buwaye shi to dan me bai kare annabawa ba koko ana kashe malamai ko ba kashe malamai so sai kace a ya an kai an kashe malamai shin mutanen gaba bisa gaskiya suke ba bisa ga gaskiya suke al'aziz kuma Allah al'aziz na to me yasa bai ka musu dauki ba ina fata ku ce ba a kashe masu imani kasashen turawa ba ana kashe muminai ba kasar bosnia mutum dubu nawa an ka halaka musulmi iraki yanzu mutum nawa amurka ta kashe ko ba su da yawa to don ina Allah shi ce al'aziz wanda addama buwayi babu abin da ya fi karfi na yi alhakim shine gwani bayyan abu sai lokacin shi yayi shi yasa ce wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar ba wai Allah ya fici bane ko ku bai sa abin da ake yi ba a'a wanda aka kashe ko aka zalunta Allah ya so ya kara mai daraja wanda yake zaluncin ko yake kashewar ana nan ana tarda mai buhun nan na zunubi ana nan ana mai tariya tai kafin lokacin da za a bude mishi shi sai Allah ce liyaqta tarafan min alladhina kafaru وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكفروا يكبتهم أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم to ɗan uwa ga dukkan alamu waɗannan ayoyin na zancin kissa Uhud akwai bayanai da suke ɗauke da su ba za mu iya musu fassara ba kai tsaye mu wuce ina ganin nan ya kamata mu dakanta gobe in Allah ya kai muna rai sai mu tashi wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum don saboda mu kawo bayanai domin lokacin da ake bayanin kissar yaki da irin abubuwan da suke ciki yana buƙatar wannan tarihi ne gare mu mu kanmu yanzu mu san irin yadda al'umma wadda ta gabace mu ta rayu don saboda wannan addini ba irin mu yadda muke son addini shi rayu ba mu ne zamu rayu da addini mu ya kamata mu yi tsaye mu taimaki addini ba addini zai taimaki mu ba ba ta hanyar addini za mu samu kuɗi ba a'a kuɗi za mu samu don mu taimaki addini dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
يا رسول الله وقدوتنا لن نجعل الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيدنا فينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وصاعدينا